وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau tara ga watan zulqa'ada shekara ta 1446 hijiriya wanda ya dace da bakwai ga watan mayu shekara ta 2025 miladiya muna darasi na 57 a cikin karatunmu na wannan littafi mai albarka a zadul mustaqni kai kullum kana ba da lissafi na kuskure sai ka faɗa sai a je a cewa aka wani ka je ka daidaita da su nawa ne gaskiya ha? 57 wancan satin ma ka ba mu sai da muka koma aka je aka bincika sai aka ce ka ba mu yaran kura kamuna yau za mu ɗora kan inda muka tsaya muna cikin babu sifatu sala kuma mun ɗan zurfafa a ciki mun gama takbiratul ihram karatun fatiha yau za mu tashi a karatun sura malam ya ce sun ma ya ƙar'u ba da suratan wata kunu fi subhi min tiwalin mufassali wa fil magribi min ƙisarihi wa fil baƙi min ausatihi ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان ثم يركأ مكبرا رافعا يديه ويضعهما على ركبتيه مفردتي الأصابع مستويا ظهره ويقول سبحان ربي العظيم ثم يرفع رأسه ويديه قائلا إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده وبعد قيامهما ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد ومأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط ثم يخر مكبرا ساجدا على سبعة أعضاء رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أنفه ولوم أحائل ليس من أعضاء سجوده ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه ويفرق ركبتيه ويقول سبحان ربي الأعلى ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا يسراه أي ناصبا يمناه ويقول رب اغفر لي ويسجد الثانية كالأولى ثم يرفع مكبرا ناهضا على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه إن سهل ويسلي الثانية كذلك ما عدا التحريم أي والاستفتاح والتعوذ وتجديد النية ثم يجلس مفترشا ويداه على فخذيه يقبض خنسرا يقبض خنسر الخنسر اليمنى وبنسرها ويحلق إبهامها مع الوسطى ويشير بسبابتها في تشهده ويبسط اليسرى ويقول سيمتعنا ما لا يشي ثم يقرأ بعدها سورة yanzu za mu fara magana akan karatun sura ana yin karatun sura ne a sallah bayan an gama fatiha malamai suka ce da wani mai karatu zai zo a sallarsa ya fara karanta sura sannan ya kawo fatiha daga baya latu uku a ce wani ya akasa ya zo sallah mai kun ya fara yin fatiha ya dora sura sai ce a'a shi sura zai fara yi sannan ya dora fatiha suka ce la tujzihu shi sa aka ce dole ya zama ba'dal fatiha to idan mutum yayi fatiha ana so yayi wata sakta yasira abin da ake nufi da sakta shine wani silence shine wani shiru غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا فتحنا لك فتحا مبينا كاغا ولا الضالين آمين كايشرو إنا فتحنا لك فتحا مبينا وانا أنا سوء سامون دان شرو كدان باين كاغا مكرنتا فاتحة kafin ka karanta sura me hikimar haka suka ce saboda kada wani da bai iya karatu ba wataƙila ya jiyo cewa da fatiha da suran duk abu ɗaya ne yaro da bai iya karatu ba zai iya haddacewa a haka غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إنا فتحنا لك فتحا مبينا ba mamaki wata rana a ce ya karanta fatiha kaga ya haɗe haɗe ina fata amma idan ya ji shiru to ya san an yi wata bismillah ne a tsakani an raba tsakanin sura da sura to akwai malaman da suka ce menene iya gwargwadon shirun da ake so mutum ya yi idan ya gama karanta fatiha kafin ya karanta sura sai suka ce gwargwadon karanta wata fatiha tsawon ya zama mai gwargwadon karanta wata fatiha to amma wannan maganar tana da rauni maganar cewa sai ka jira har tsawon ya kai gwargwadon karanta wata fatihar wannan bai inganta ba kamar yadda ya zo a cikin littafin al'ikhna da kuma algaya kenan dai ana so mutum ya shiru tsakanin karatun sura da karatun fatiha me yasa aka ce bai inganta ba tsayawan ya dade wan ya kai kamar karatun fatiha saboda li'adami wurudihi nasi bai zo da haka ba nasi bai zo da haka ba an ce dai a shiru kuma aikin annabi ya tabbatar da ana yin wannan shiru din to menene me manufar karanta me hukuncin karanta sura bayan fatiha din wannan mandubi ne bayan mutum ya yi fatiha ita ce dole amma duk surar da wani zai karanta bayan karatun fatiha a sallah ta farilla wannan nudban ne kuma an fi son surar ta zama kamilatan inda hali surar ta zama cikakkiya idan ba mai tsawo bace ba kuma a fare ta da bismillah rahman rahim ba an yi fati a fare ta da bismillah rahman rahim kenan ana so farkon sura sannan kuma ta zama kamilata wannan in abin da aka fi so ne ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin bismillah rahman rahim idza jaa nasrullahi wal fath har zuwa karshen ta kyanta in ka zo ka karanta sura ka fara bude ta da bismillah kuma ka kai karshen ta in ba mai tsawo bace ba idan kuma sallar ba ta da bukatar sura mai tsawo din wannan shine abin da malamai suka ce Allah musu rahama sannan suka ce ya halatta a cikin karatun sura da aka ce ya halatta a karanta ko da aya ɗaya ne ma ya halatta a karanta aya ɗaya amma imamu ahmad ya ce rahimahullah yace ya yadda a karanta aya ɗaya amma ana son ayar an ta kuna tawila ayar ta zama mai tsawo yace ka ayatul dain kamar ayan nan ya ayyul ladina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu cikin bakara kun ga wannan shafi ne guda cip cip da kuma ayatul kursiyyu ko dai ayatul daini ko ayatul kursi tsawon ayar ya kai haka to um, akwai ba ni sunan shi akwai matsaloli kamar haka duka a cikin karatun suna din wanda ya kamata mu tattauna akai kafin mu wuce na farko me hukuncin karanta sura guda biyu a raka'a daya haka kullum kana sallar isha'i غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ka karanta abasa wa tawalla sannan ka karo da wata sura kowace sura ma a ji kayi sura biyu a raka'a daya ko sura uku a raka'a daya me hukunci wannan ya halatta a sallah ko bai halatta ba abinda aka fi ji dai annabi yana yi aikace sura ɗaya ne ko ba'du sura wani bangare na ita sura din to amma zance ya inganta kamar yadda shekul islam ibn jami'a allah masa rahama ya faɗa ba laifi ba ne in mutum yana da ra'ayi zai iya karanta fiye da sura ɗaya a cikin raka'a ɗaya ya ce saboda hadisin nan da ya zo wani bawan Allah aka tambaye shi idan ya zo sallah ne tare da sahabbai yake musulmanci kullum in ya zo sai ya karanta ƙulhuwan lahu sai kuma ya ƙaro da wata sura kamar da riwaya ta zo cikin sunan tirmizi haka imam bukhari ya kawo ta mu'allakan shi wannan bawan Allah idan ya zo karatu kullum a sallarsa liman ne yana gama fatiya kulhuwar launin to duk wata sura da zai kara to bayan kulhuwar lauci sabai suka ga kai wannan ya aka haka suka kai su gurin annabi suka ce wannan ban Allah shi kullum in ya zo sai ya mana kulhuwa sai wata sura haka sura biyu yake kenan sai manzo Allah ya ce da shi kai me ya kai ka kake yawan karanta kul huwallahu kullum sai ce wallahi ya rasulullah ina son ta ne yace ina kaunar wannan sura sai annabi ya ce ji shi hubbuka iyaha adkhalaka aljanna son kul huwa da kake yi ya shigar da kai aljanna ta shiga tafi zance ya kare za ku bi shi ba za ku bi shi ba kuna son kul huwa ba ku son kul huwa ku tashi ku tafi to shine suka ce kenan wannan yana nuna ashe ya halatta in mutum ya ga dama ya dora da wata sura a bayan wata surar da ya karanta ina fata ana fahimta sannan ai an samu annabi yana karanta shafa'i da wutari kul huwallahu falaki nasi ba sura uku bane a wutari ba yana yi ba wannan yana nuna halacci kenan da wani liman wata rana zai dauko wata sura ya kara da wata a nishadinsa ko da su bane wata rana ya jawo muku wata ya ga an makara da yawa ya da kara wata dan mutane su kara zuwa bai laifi ba kun fahimce ni to amma sun yi magana cewa a a kamar yadda a cikin sharhul iqna cewa ba a son karanta gajeriyar aya wanda la tasaqillu bi ma'nan aw hukum wanda ita ita ayar ita kadai in ka karanta ta ba za ta baka wata ma'ana tsayayyen ma'ana ba ko kuma wani hukunci a shari'a kamar irin ayar na cikin suratul mudassir aya ta 21 summa nazar kawai kana wal maghdubi alaihim wal dhalin amin summa nazar Allahu akbar kai ruku'i to kaga summa nazar aya ce ko ba aya bace summa abasa wa basar ko aya ce summa nazar kawai ko kuma mutum ya ce mudhammatan Allahu akbar shi ma ya raka a cikin ar-rahman to wannan malamai suka ce makaruhi ne karanta ayatun لا تستقل بمعنى أو حكم وإن كان يجوز قراءة واتو آية في ركعة لكن لا كمثل ثم نظر ومدهمة لماذا؟ لأنها لا تستقل بمعنى أو حكم لا تستقل بمعنى أو حكم ita ayar ba ta iya tsayuwa a karan kanta ta bada wata ma'ana ko hukunci dole sai an hada da wasu ayoyi to idan kana so sai ka hada da wasu ayoyin gaba ki daya duka wannan muna magana ne akan wato a karatun sura to me hukuncin a raba sura gida biyu tafriqi sura baina wato rakatain mutum ya karanta sura daya amma a raka'a biyu suka ce ya halatta saboda manzon Allah yana yin haka aikace a wata rana manzon Allah Allahu akbar annabi ya taɓa raba suratul baƙara a raka'a biyu ya raba suratul baƙara a raka'a biyu kamar yadda imam abu ya alal musuli ya rawaito a cikin musnad ɗinsa hadisi na 4,924 annabi ya raba ya raba suratul baƙara a raka'a biyu to kenan ya halatta imam al-haisami shi ma ya rawaito wannan hadisin da sauransu sannan ba a so inda hali ba a so inda hali na ce cewa na inda hali yana nufin wani abu mutum kullum ya takaita akan suratul fatiha kawai shi ya ki karanta sura idan ya zo sallah duk da cewa ya halatta a in mutum ya sallah da suratul fatiha kadai sallarsa ta yi amma ya zama ɗabi'arsa kullum wato a yana karanta surul fatiha ne kawai ya ruku'i wannan ba a son haka ina fata ana fahimta sannan kuma da ɗabi'ar da wasu limamai suke da shi na sauke ƙur'ani a cikin sallar farilla mutum ya ɗauko sauka ƙur'ani a cikin sallar farilla suka ce li'adami rudihi wa lil itala me li'adami rudihi lam yarid fi nassi bai zo a nassi ba cewa annabi wata rana ko wani sahabi wata rana ya ɗauko saukar ƙur'ani tun daga bakar yana yi yana yi yana yi sai ya zo kwallo zubar bin nasi in ya gama kuma ya daɗa ɗaukowa suka ce kar mutum ya zo da wani abu sabo da shi ya zo da shi duk da cewa ya halatta ka karanta ƙur'ani gaba ɗaya to amma mutum ya keɓance ya zama sallarsa yana yin irin haka irin haka to idan aka rutsa shi ya ba da dalili to bai da dalili shine da adami wurudi abu na biyu lil itala duk wanda ya ce zai haka to wata ranfa sai ya tsawaita wa mutane saboda yana nufin me sauka yake nema duk wanda yake neman sauka kaga zai me in ya zo wata ran da nishaɗinsa zai loda muku sallah sosai to watakila kuma akwai mai gudawa akwai mai ciwon kafa akwai mai ciwon ciki akwai wanda matarsa tana jira zai kai ta asibiti akwai wanda yana da aikin gwamnati akwai wanda yana da yunwa a cikinsa akwai akwai akwai ko ba ka bane to kenan koda ya halatta a kai karatun sura a bayan fatiha alal itlaq ko to akwai wasu specifications wasu abubuwa da zaka ga wasu din suna yi limamai na'am zai ce ai Allah ya ce a karanta komai ma a cikin alqur'ani eh yayi to amma kayyade sauka mutum ya ce sai yayi sauka suka ce lam yarid fi nasi wal itala kuma akwai akwai tsawaita mutane a cikin sallah wanda kuma hakan zai iya cutarwa to amma abinda ake nufi ala tartib ne abinda nake nufi ala tartib ya dauko sai ya gama bakara in ya gama bakara shiga ali imran in ya gama ali imran ya shigo nisa'i kaga ya dauko sauka kenan a jere to amma da zai dauko suratul bakara sai ya sauke ta kawai sai kuma a ji shi wataran ya shiga wannan jimi idan hawa wataran a ji shi ya shiga suratul ibrahim sai ya gama ta wata ran to wannan kaga ba ba ala tartib bane ba kuma zai wahala ma wani ya gane cewa wata sauka yake so yayi kawai dai yana yana karanta alqur'ani ne gaba daya kamar yadda a cikin littafin al-iqna um an tambayi imam ahmad imam ahmad ibn hanbal imam ahli sunnati wal jamaa mutum ne yazo yana yin sallah a sallarsa yau ya karanta wannan sura gobe ya karanta wacce ta ta biyo bayanta irin wannan tsarin kenan alal tartib yace laysa fi hada shay yace wannan fa ba mu da wani hadisi akai to kaga adamul wurud din kenan an tambayi imamu ahmad yace a yace to amma an ruwaito imam usman ibn affan yana yin haka a ce al-mufassal surorin al-mufassal usman ibn affan yana jero su yayi su haka kuma an ruwaito in a nafila ne ya halatta in a nafila mutum sallarsa ta dare yanzu muna magana ne akan sallar farilla ta liman ko munfaridi amma in a sallar dare ne mutum ya ce zai yi sauka ya ɗauko tsarin sauka mahaddaci ne shi ko mai gyaran tilawa ne ko karatu yake a littafin sai yace sauka zai yi wannan babu laifi yace an nakalto sayyidina Usman yana yi yana karanta kullul Qur'an ga baki ɗayan alqur'ani a cikin nafila yana tsaye yake zuba shi sittin din nan to kaga maganar cewa kana soke Qur'ani kasa da kwana uku akwai nassin amma ba yana nufin haramci bane ba yana nufin haramci bane da yawa daga cikin salafin salih akwai masu raba shi akwai masu yi a sati akwai masu yi a kwana uku akwai wanda duk kwana biyu sai ya sauka akwai wanda kuma duk kullun sai ya sauka to imamu shafi'i an ruwaito a ramadan kullun sauka biyu yake ka fahimta a cikin Qur'an a Ramadan din Imam Shafi lahu 60 khatma hatama 60 yake yi Shafi komai ajewa yake me yake kan Qur'ani kawai yana da kyau mu rinka karanta tarihin irin waɗannan mutane magabata na ƙwarai don mu gyara alaƙar mu da Allah wannan duniyar dai abin da ake cikin ta mutum bai dage da bautar ubangiji ba wallahi zai sha mamaki wuf za ka ji ka tafi a gama kuka Allah ya ji kansa Allah ba da hakuri gobe kuma kowa ya tafi kasuwarsa da harkarsa ba za su daina ba ma har ka dauka don ka mutu za a daina wani abu komi za a yi amma matsalar shi ne da ka mutu me ka je ka tarar me ka je ka tarar yana da kyau lokaci lokaci mu rinka karanta tarihin magabata akan irin waɗannan abubuwa da haka a nafila wannan ba laifi ba ne a iya yi ta wannan shi ne ɗan abin da kawo muku akan gira'atar sura ba da alfaciya sai na gaba ya ce wata kunu fi subhi min tiwalil mufassali ana son sura ɗin a cikin asuba wata kunu ai wata kunu suratu surat ta zama fi subhi ai fi salatin subhi daga tiwalil mufassal an gane ko daga cikin al-mufassal masu tsawo din me yasa aka ce da al-mufassal sururi al-mufassal mufassal li wujud al-fasl baina as-suwar saboda an samu rabawa tsakanin surori da da bismillah bismillah da ake jefawa da an yi wannan sai a bismillah da an yi wannan a bismillah daga in shine daga suratu qaf zuwa amma yatasaalun qaf zuwa amma yatasaalun anin naba'il azim farkon su daga qab zuwa amma irsalu tsakiya na tsaka tsaki kuma su ne wadduha daga bayanta kuma i kasa shine kisar din akwai tiwal masu tsawo akwai awsat yan tsakiya akwai kisar Umar ya rubuta zuwa ga Abi Musa al-Ash'ari Umar ibn al-Khattab ya rubuta takarda zuwa ga Abu Musa al-Ashari yace kai idan ka zo ya mutane limanci anikra fi subhi bi tiwal al-mufassal idan ka zo asuba to ka rinka zaban masu tsawo na cikin al-mufassal diwal din dan a nuna maka a sallah asubahi ana so a rinka yin karatu mai tsawo ka rinka karanta a cikin diwal al-mufassal idan ka zo azhar kuma bi awsatil mufassal yan tsakatsaki din irin su wadduha din a magariba kuma ka karanta yan gajeru gajeru kamar yadda ibnu abi shayba ya ya ruwaito um, ba laifi a karanta gajeru din a sallar asubahi li uzrin idan akwai uzuri wannan din ba dole bane in akwai uzuri a asubahin ma za a za a iya karanta gajejeru kaman uzurin rashin lafiya kaman uzurin tafiya lokacin da liman din bai da lafiya to ba a ce dole sai ya karanta sura mai tsawo ba sai ku yi haƙuri da abin da aka samu tun da dai bai da lafiya haka kuma shi mutum karan kansa in zai sallah idan bai da lafiya an halatta masa inna hatsaina kama ya karanta da asuba wannan ba laifi bane shari'a tana admitin uzuri tana karban uzuri haka tafiya a tafiya sanannen abu ne ana ita kanta sallan ma fa an rage mata yawa sallah mai raka'a hudu aka ce an mai da ita ba ni sunan shi an mai da ita raka'a biyu to wa ya ce ma in ka zo sallah asuba za ka karanto dogaggen surori to yana daga cikin kurakuran da mutane suke yi yan uwa ustazai ko mutum mai addini da tsoron Allah kamar misalin an yi tafiya ko a airport mutane suna airport suna jiran jirgi ko ko wataƙila an hau mota za a tafi wani gari mai nisa aka ce ustaz bismillah magariba isha ne jin nago karatu kaga ka baka kyauta ba ba fikihu a ciki ko an je ana kan tafiya watakila an je aikin hajji ko an je wata ƙasa ko kasuwanci aka ce wani imanin sallah ana kasuwa ana hada-hadar abin nan hanya sai ka je ka nannago mutane doguwar sura in mutum ya magana ka ce mutane ba su da imani ba su da tsoron Allah kai kuma baka da fikihu ai baka da fikihu ba kana da fikihu ka yi karatu to ba za ka yi haka ba da haka shi mai ilimi ɗalibin ilimi duk inda yake za ga abin da yake yana akan ilimi ne ku gane wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske an gane wannan wa fil maghribi min qisarihi idan an zo magariba kuma a yi cikin gajejjeru a to shi ma a magariban ba laifi bane idan an karanta diwalul mufassal kun ga an raba mana sallar ko in asbani ne diwalul mufassal irin su qaf da sauransu in azhar ne tsakatsaki aka ce mana idan ko magariba ne ayi a takaice saboda lokacinta gajeren lokaci ne to amma in aka ga dama wani lokacin asubahin ma za a iya yin diwalul mufassal din ku gane ku ɗaliban ilimi ne idan wani ya zo a magariba ya ɗauko diwalul mufassal a in ya karanta diwalul mufassal wani lokaci ba fa kullum ba wani lokacin in ya karanta masu tsawo bai saba Allah ba ina fata ana fahimta yawwa babu laifi a karanta haka ɗin kan suna annabi shirin manzan Allah akan karatuttukan da yake yi a cikin sura da sauransu an ruwaito manzan Allah sallallahu alaihi sallama a magariba a raka'a guda ya karanta wa dur wa kitabin masdur ka duba tsawon waddo sai da ya sauke ta an ruwaito wata ran annabi wata ran ba kullum ba ya karanta mursalati urfa fal asifati asfa daga farko har karshen ta duka a wannan yana nuna mana a kenan ba kullun ne yake kisarin mufassal ba to amma suka ce dawwama kuma akan kullun magariba ka doguwar sura to wannan kuma khilafus sunna da wani liman zai rike kullun magariba doguwar sura doguwar sura doguwar sura wannan khilafus sunna ya saba wa sunna a zaid bin sabit ya yi inkari wa marwan ibn al-hakam akan haka zaid ibn sabit ya inkari wa marwan ibn al-hakam akan tsawaita mutane wato a sallah yace innaka tukhaffifu al-qira'a fi rak'atayn min al-maghribi fa wallahi laqad kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fihima bi surati al-a'raf fi rak'atayn jami'an kamar yadda ibn wani wani ibn imam al-albani ya rawaito hadisin ina son ce shi zaidu ya yi inkari wa wa marwan ibn hakam akan kullun yayi gajeriya baya dan canjawa kamar yadda kuma kullun mutum yayi doguwa baya canjawa ita a magaribar kaɗai nake magana wannan kuskure ne zan maimaita kullun ai ta yin gajeriya gajeriya gajeriya a magariba haka kuma kullun ai ta yin doguwa doguwa doguwa doguwa a magariba duka wannan khilafin sunna ne to me ake so wata ran ai doguwa wata ran ai gajeriya shi zaid bin sabit a ya yi inkarin marwan ibn hakam saboda takfif da yake da'iman kana yukhaffif da'iman sai ce na ga kullun kai magarbarka ɗan gajeru shaf shaf ai maza maza a gama kake yace amma wallahi na yi sallah bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai ranar da a sallar magariba ya sauke mana suratul araf a raka'a biyu kwarai annabi yayi magariba ya karanta suratul araf gaba ɗaya zuba ta haka ibn uzaima ya ruwaito albani yace mausulun sahih a bisa sharadin muslim aka hadisin yanzu dan haka waɗannan riwayoyi ana iya hada tsakanin su baina at-takhfif wal itala kenan wato tsakanin a cikin sallar magariba malai yace wa fil baqi min awsatihi wa fil baqi ma'ana wa takunu suratu as-sura fil baqi karatun sura a cikin sauran salloli albaki din ana nufin kamar az-zuhraini da da da al-isha irin magariba a zahar la'asar da kuma sallar isha'i a yi da wato tsakatsaki kamar yadda suleiman ibn yasar ya rubuto daga abu huraira ya ce mara aitu rajulan ashbaha salatan bi salati rasulullah sallallahu alaihi min fulan ban ga wanda yake kamanta sallah irin ta annabi ba irin wani a yace a nayi sallah a bayansa idan ya zo asubahi sai ya karanta diwalin fassal in ya zo magariba sai karanta kisarin fassal isha'i sai ausatan mufassal tsaka tsaki hadisin nasa'i kuma hafiz ibn hajar shi hadisi ne sahihi to ko da yake dai an samu wasu ruwayen da suka yi bayani sabanin haka an samu manzan Allah a sallar a zahar ya karanta suratul sajada alif lam mim tanzil azhar kaga shafi uku kenan wani lokacin kuma abun mamaki ya karanta wallaili idan yaksha wani lokacin ya karanta sabbi isma rabbika al'ala duka waɗannan duk riwayoyi sun tabbata annabi sallallahu alaihi wa sallama yana yi um, kenan sunna shine a duba a cikin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallama sifofin sallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yake to sai matsala ta gaba da zamu tattauna akan ta shine wato tankisu sura suri wal ayat me tankisu suwar wal ayat kamar mutum in ya zo raka'ar farko sai karanto ƙul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas raka'a farko to wannan ban Allah me yake nufi raka'a ta biyu kawai da ayi tashi sai aka ji ya karanto ƙul huwallahu ahad wannan tankis ne me tankis ƙasa kame da shi sama sama kame da shi ƙasa idan baka gane ba mutum ya zo sallah raka'arsa ta farko ya karanta amma ya tasaalun anin naba'il azim raka'a ta biyu sai aje ya karanta alif lam mim dalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin ha duka qur'ani ya karanta ko to amma yayi abin da ake cewa shi tankis me tankis nakasawa da akasa shi qur'ani ai ina jin jerin sa bakara ali imran nisa ma'ida wa haka yake tafiya ko to akwai malamai da suka ce hatta a karatun sallah yanda aka rubuta qur'anin nan yanda yake to haka ake so kai ma in ka zo raka'ar farko karanto surar sama raka'a ta biyu ka karanto sura ta ƙasa kun fahimci wannan to akwai na ayoyi kuma amma barin gama da na tankis as-suwar din um, makaruhi ne wannan kamar yadda wasu daga cikin malamai kar ku manta wannan karatun namu na fiqihu ne in nace fiqihu wato fahimta ne na wani ma, wasu malamai muke faɗa kenan wasu sun faɗi sabana wasu zabu sun tafi akan ala jawazi tankisu suwar ya halatta a tankisu suwar suka ce me Allah ya gaya mana annabi ya ce mana a hadisu musiu salati sun makara ma aka mata ya sara min alquran da annabi ya zo koyi sallah wa wannan musiu salati me ce da shi ka karanta abin da ya sawwaka na alqur'ani suka ce da haka ba laifi bane in mutum ya zo a raka'ar farko ya karanta qul a'udhu birabbin nasi raka'a ta biyu ya dauko ali imran ya karanta saboda me ai cewa aka ya karanta abin da ya sawwaka a gare shi kenan ba a ƙayyade shi cewa sai ya jera surori kamar yadda suke a jere alƙur'ani ba to wasu cikin malaman suka ce a'a yaya za a zo ga yadda tsarin ƙur'ani yake mutum zai zo sallah ya zo a kasa suka ce makaruhi ne me dalili suka ce ai ba haka tsarin ƙur'ani ya zo ba ai ƙur'ani aka ce ka karanta to ya za ka jirkita ƙur'ani ya za ka jirkita shi abin da yake sama kame da shi ƙasa wanda yake ƙasa kame da shi sama suka ce yukrahu wasu kuma suka ce la yukrahu cikin wanda suka ce la yukrahu akwai shekul islam ibn taymiya ibn taymiya ya ce kaga kawai duk abin da zaka karanta in dai a sallah ne ya halatta ba dai qur'ani bane aka ce qur'ani aka ce yace to ya halatta da yawa cikin malamai sun goyi bayan sa ibn taymiya me dalilin ka sai ya ce gashi a zahiri annabi ya zo qiyamul layli wata rana ya zo ya karanta surutun nisa'i a raka'ar farko ruka ta biyu karanta ali imran kuna tare da ni kuwa to kaji yan ra'ayi ya ce ai nafila ne gaskiya ne ni ma ina goyon bayan ka to malamai suna ka'ida suka ce abin da ya halatta ai a cikin nafila kuma ya halatta ai a cikin farilla sai dai inda dalilin da yake bancin shi yaya ita ma sallar nafila sunanta me sallah da haka shi ibnu taymiya da sauran malaman suke goyon bayan sa suka ce ga hadisi ne cikin muslim annabi ya karanto nisa'i nisa'i ba sama take ba wannan ba ba kasan ali imran take ba sai kuma raka ta biyu karanta ali imran yace kuma a karatun yara a da su salaf in sun zo haddatar da yara ƙur'ani daga ƙasa suke faro yace suka ce li'anna sabi aw subyan yu'allamuna al-qur'an ala hadha an-namat yara ana koya musu qur'ani a bisa wannan in an zo yaro za a fara koya mai qur'ani sai a dora mai qul a'udhu birabbin nasi ka haddace falaki ka haddace ulhuwa ka haddace tabbaje da ka haddace idza jaa ka haddace kaza ha suka ce da bai halatta ba me yasa za a fara koyo masa daga ƙasa ya sama duk duniya kuma tsarin karatun Qur'ani duk duniya inda ka je ana koyar da Qur'ani ana yi mu ne dai yanzu ɗan islamiyya tunda ana neman suna a wajen iyaye sai a faro yaro yana zuwa sai a bashi bakara bakara bakara ko ba iya fa bai iya ba sai a fara bashi bakara wani wani wani wani bawan Allah wani dan boko ya kawo dan sa to ni bakara nake so ni bakara za a fara sa shi shi so yake dan sa yazo yana yana bakara ya iya bakara amma bai iya tada baki ba kuma abin mamaki abin da zai baka mamaki duk wanda ya koyi karatun hadda alkur'ani ya faro daga bakar yayi kasa to ba lalle tilawarsa karfin ta ya kai wanda ya faro daga kasa ya samu ba me yasa saboda surorin kasa sun fi wahala ai gajejjerun ayoyin nan daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan to in yaro ya niko a kasan nan to shikenan kuma sai ya haura ne sai ya haura sama to ka'idar karantar da qur'ani wanda aka sani shi ne a fara ɗora wa yaro ne daga ƙasa dukkanmu don mun yi karatun allo ka taɓa ganin a makarantar allo an ji an fara rubuta maka me wani udu rabbil nasu a fara rubuta ma ita ce ina haddace da ita yanzu haka allo na wallahi ina rike kula udu rabbil falakin nan da nasi da aka rubuta dukan da na sha a kanta ban manta ba wallahi to tun da ana koyar da yara a haka kuma suna koya kuma yaro in ya zo tilawarsa ya yake yi daga ƙasan zai fara daga baya ne yanzu zamananci ya kawo da kuma tsarin wasu dai masu karanta ba haram ba ne sai a ɗauko daga bakara sai a gangaro ina fata ana fahimta to su ma waɗancan ɗin suna dalili suka ce to ai tsarin ƙur'anin ma da aka rubuta shi ai haka ne ibn taymiya ya ci gaba da bayani cewa jumhurin malamai sun tafi akan wannan tsarin bakara ali imran nisa'i ma'ida kaza kaza kaza wannan jerin suka ce ijtihadi ne ba annabi ne ya jero su ya ce dole dole a nan za a ajiye su ba ya ce ijtihadi ne ƙoƙari ne na ainihin sahabbai to yaya za ku bautar da mutane akan ijtihadin wani ku ce dole sai an bi haka jumhurin malamai suka faɗa suka ce ba nassi ba ne ijtihadi ne ba tauƙifi ba ne ijtihadi ne shi yasa da aka zo duba ƙur'anai na sahabbai ƙur'anai rubutun ƙur'anai na sahabbai sai aka samu bambanci wasu wacce sura ita ce kaza wacce sura ita ce aure kaza wacce sura ita ce aure kaza me yake nunawa annabi bai kayyade su akan tsari guda ɗaya ba shi yasa alittattafai rubutun ƙur'ani na sahabbai aka ci samun bambanci sai daga baya ne da aka zo aka hada ina fata ana fahimta a lokacin sayyidina Usman aka ce to a zo a yi ittifaki saboda mutane sun raba kansu akan karatun Qur'ani wancan ya karanta kaza wancan ya ta karanta kaza da dai sabanin da aka samu da sauransu dukkan al-khulafa'ur rashiduna dinnan da Abubakar da Umar da Usman da Aliyu duk suka yi ittifaki akan jera Qur'anin nan a bisa yanda yake yanzu a cikin Qur'anin wa izu 60 kenan a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan tsarin bakara ali ibrahim da sa'i ma'ida wane ne babu sai dai wannan sura tana tare da wannan wacce tana tare da wacce wacce tana tare da wacce ban sani ko kuna ganewa kuna tare da ni kuwa tsaye yanzu nan duk muna magana ne akan asalin a wajabtawa mutum in ya zo a karatun sallah dole sai ya faro daga surar sama ya yi surar ƙasa to in ka ce masa dole ne to waɗanda suka mutu wanda suka mutu kafin a zo a yi wannan ittifaƙin na haɗe surorin to su kuma me suka yi kuskure suka yi ba kuskure suka yi ba daidai suka yi ina fata ana fahimta um, to sai wasu malamai suka ce wanda suka ce dole ne suka yi suka ce to ai kun gama ma magana manzo Allah ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rashidin na hore ku da bin sunnata da sunnan halifofi shiryayyu ha to tunda su abubakar da umar da usman da aliyu sun haɗu a ra'ayi abu guda ɗaya ai ya ji buttiba'uha ai dole abi tsarin da suka zo saboda kuma a haka aka buga wannan musaf usmani wannan qur'ani da aka ittifaki lokacin usman aka rubuta shi ina fata ana fahimta to wannan da cikin maganganu ne dai na malamai duk shi ma din yana da dama wani kuma zai iya ce ma to ai lokacin abubakar din ma ai ya rasu shi ma wata magana ce ai umar din ma baya da ai da sauransu dai maganganu dai da sauransu ina fata ana fahimta to magana dai makaruhanci a din magana ce wacce take tsakatsaki ne haka me yasa na kawo muku wannan magana kar ka zo bayan wani liman yana sallah wata ran ka ji a raka'ar farko ya karanta maka alamtara raka'a ta biyu ya ɗauko maka amma ya ci sa'alu ne na karanta maka wataƙila yana da ra'ayin jawazu tankisi suwar halaccin a caccanja tun da duka dai surar alƙur'ani ce wani kuma za ka ga tun da kake baka taɓa jin ya nakasa ba sai dai ya ɗauko na sama ya yi na ƙasa to shi ma kuma me yana kan wannan ra'ayi na cewa wujubu wato qira'atul qur'ani fi fi fi fi salat fi fardi murattaban dole ne a karanta qur'ani a jere kamar yadda aka saukar da shi to tankisul ayat fa me tankisul ayat ka nakasa ayoyi ayoyi ne ba sura ba ayoyin ne sai ka juya yanzu misali suratul baqara tana da ayoyi da yawa idan ka zo raka a farko sai ka je ka ɗebo ayoyin ƙarshe kamar amana rasulu sai kuma a raka ta biyu sai ka ɗauko ayoyin da suke kafin amana rasulu ɗin ka nakasa ko ka zo sabbi hismar bikal ala ka ɗauko ayoyin ƙarshenta ko ayoyin tsakiya a raka a farko raka ta ta biyu kuma ka ɗauko ayoyin farko wannan malamai suka ce haram ne suka ce haram me yasa suka ce saboda ayoyin alkur'ani galiban akwai tanasuk akwai haduwa tsakanin su ma'anonin su yana tafiya daidai da haka idan ka gutsure wata aya ka ɗauko wata ka ɗora a kanta zai iya ba da ma'ana wanda yake ba daidai ba ne wanda yake na kuskure ne da haka da yawa sun tafi akan cewa haram ne wasu kuma suka ce makaruhi ne ina fata ana fahimta shekul islam ibn taimiyya anan aka tambaye shi yace haram ne kaga shekul islam ya ba da fatawar jawazu tankisi suwar amma ya ba da fatawar taharimu tankisul ayat tankisu suwar halal tankisul ayat haram shi shekul islam ibn taimiyya aka ce me dalilinka yace li'annal ayat saboda duk ayar da ka ganta ta alkurani manzon Allah ne ya ajiye ta inda take ka gane duk wata aya da ka ganta a wata sura to ya ce wada'aha annabi sallallahu alaihi wa sallam in ji shi da faɗa da bayaninsa sannan kuma ya ce ana iya saba ma'ana ina fata ana fahimta ibn taymiya a ƙarshe ce tartibul ayat wajib jera ayoyin alqur'ani wajibi ne yace li anna tartibaha bin nass ijma'a saboda tartibinta na ayoyin alkur'ani da nasi ne ijma'i wala tasihu salatu bi qira'atin kharijatin an mushafi usman malam yace sallah bata inganta ba da yin wata qira'a wacce take ta fita daga mushaful usmani na gaya muku an yi jam'ul qur'an fi ahdi usman da aka hada qur'ani aka yi ittifaqi sauran qur'ani qur'anai duk aka kone su aka ce ga wanda za a yi to duk kira'ar da take ba ta cikin musafi usman ɗin to bai halatta ba kamar kira'ar abdullahi ɗan matsu shi ya karanta fasiyamu salatati ayyamin mutatabi'at kaga ma kai ma ka ji baka iya fasiyamu salatati ayyamin mutatabi'at haka ya karanta amma idan ƙira'a ta dace da musab usman idan isnadinta ya inganta malamai suka ce ya halatta inda da ingantaccen isnadi ne ko da ba ta cikin alƙira'atul ashir ɗin ƙira'o'in nan guda goma so anan dai abin da ake nufi haramun ne a karanta duk wata ƙira'a wadda take ba ta musab usman saboda ba mutawatira ba ce kuma duk ƙur'anin da baya cikin wannan lam yasbut annahu qur'an bai tabbata cewa qur'ani bane saboda Allah kuma cewa yayi mutum karanta alqur'ani to wance kirawoyin da suke wajen wannan Usman Usman wato ba ni sunan shi ba su inganta ba in ma sun tabbata to an zo an yi al'ardatul akhira karanta alqur'ani da aka yi na ƙarshe a karanta a karanta a gyare gyare to an ajiye an ce banda wannan ina fata ana fahimta kamar irin su qira'atu zaid da sauransu halifofi duk sun ce a rubuta ƙira'atu zaid aka ce aika zuwa wasu garori garuruka da sauransu sannan malamai suka ce wasu sun tafi akan inda ya tabbata an karanta wannan ƙira'ar a zamanin annaba da zamanin sahabbai musamman aka samu sahabbai suna limancin sallah da irin waɗannan kira'o'in a junansu wani ya bi wani sallah wani ya bi wani sallah to wannan za a iya karanta shi a sallolinmu ko da baya cikin musab usman haka ibnu taymiya ya faɗa Allah ya masa rahama da sauran malamai yace malamai sun ce musab usman adul hurufi sab'a ne ɗaya ne daga cikin al-ahrufu sab'a da aka yi magana akai to akwai wasu kuma wadda ba wanda ba shi ba sannan sun ma yarka'u mukabbiran rafi'an yadaihi sannan sai ruku'i yana mai kabbara yana mai daga hannayensa to yanzu wannan kuma za mu shiga matsala ta ruku'i mun gama karatun sura to shi ma din akwai 'yan matsaloli da maganganun malamai a waɗanda suna buƙatar lokaci amma abin da zan rufe a cikin waɗannan kira'o'i da aka ce na musa usman akwai kira'atul ashir wanda ƙurra'ul islam suka karanta shahararru irin su asim ibn abi najud al-kufi da irin su hamza da kisa'i da sauransu duk da an samu ra'ayin imam ahmad shi ya ce makaruhi ne karanta kira'ar hamza da kisa'i da kuma al-idgamul kabir na abi amr in ji imam ahmad ya zaɓi kira'ar nafi'u daga riwayar ismail ibn ja'far daga gare shi saboda alhamdulillah saboda shi Ismail ya yi karatu ne a hannun Shaiba shehun nafi'u kenan sannan kuma sai kirar Asim waɗannan da duk ƙarin bayani ne dangane da kira wanda ya kamata a karanta a sallah wanda akwai abubuwan da ya kamata mu faɗa da mu faɗa ba shi ma lokaci ya ƙure malamai sun yi bayani cewa makaruhi ne liman ya zo ya mutane sallah da kira'ar da ba su saba da ita ba kun ji wata magana liman mahaddacin qur'ani mutane sun saba da kira'ar hafsu a garin ko kira'ar warshu a garin kurin sai je dauko wata kira'a sai ya karanta sallah da ita suka ce makaruhi ne menene wajihin karhancin ba wai makaruhi ne a karanta wannan kira'a din da cewa ita tabbatacciya ne ba wai makaruhi ne a karanta ta a karan kanshi ba saboda ana jin tsoron rikitar da kwakwalen masu sallah kisa kun ga duk limaman nan na haramin maka da madina ai duk kira'o'in nan duk yawanci sun iya su amma za ka ga wanne suke karanta hafsun nan da aka saba ita suke yi ko wataƙila ɗaiɗai kuka ji suna duri ko suna a warsh a wasu wurare to idan mutum ya zo ya tarar da mutane suna kan wani abu da suka saba da shi to sai je ɗauko wata kira'a sai karanta musu wannan fa ra'ayi ne fikihu ne ku fahimce ni fikihu ne wasu malaman sun ce kar ayi kar ayi kar ayi amma shi a karan kansa a gida ko kuma a cikin ɗaliban ilimi wanda suka san wannan kira'o'in to ya halatta ya karanta dan gaskiya akwai wata kira'a da in an karanta ma gyara za a yi ta maka a masallaci wanda ya yi ƙur'anin ma ya haddace in bai karanta wannan kira ba in ka karanta ta wallahi sai an ma gyara me gyara za a ɗauka kuskure kai kuma alhali ba kuskure ba suka ce to wannan rikitar da tunanin mutane da kawo mutane shakka ko a ce ai wannan ya karanta ƙur'ani ba daidai ba wannan abin da zai haifar to shine mai da shi makaruhi ne kara karanta da wannan kira'a da sati mai zuwa insha Allah za mu daɗa ƙara haske da bayani akan waɗannan maganganu da kuma ra'ayin wasu malamai da suka halatta a yi haka ɗin littalim da a karantar assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi